أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين آمنوا بالله ورسله آه والذين وجنن آمنوا بالله da suka yi imani da Allah wa rusulihi da manzannin Allah ula'ika humus siddiquna waɗannan su ne masu gaskiya wanda suka gaskata Allah suka gaskata manzannin Allah kamar yadda Allah ya faɗa a ƙarshen suratul baqara amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi duk mai imani yayi imani da Allah da mala'ikun Allah da littafan Allah da manzannin Allah ba a ware daya inda mutu ya ware daya to Allah bai karbi sauran ba ma duk annabawa annabawan Allah ne fifiko daga wajen Allah ne Allah ne ya fifita wane ya ba wane kaza wane kuma ya samu kaza wane yana da mujiza kaza to amma wajen mutane in dai annabi ne to shugaban kowa ne annabi baya laifi a wajen halitta tsakaninsa da Allah ne ko menene ma to Allah ne shine ya cancanci ya cewa annabinsa kayi kaza amma ba sauran mutane ba su ba su isa ba annabawansu ne to wanda suka yi imani da Allah da manzannin Allah ula'ika waɗannan humus siddiquna su ne masu yawan gaskiya su ne Allah yake cewa in mutum ya bi Allah ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah zai hada shi da su wallazina amanu wallazina amanu billahi wa rasulihi ula'ika humus siddiquna Allah ya ce wa man yati Allah war rasula fa ula'ika ma allazina anama Allahu alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين idan mutum ya bi Allah ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah zai hada shi da annabawa da siddiqai irin su sayyidina Abubakar mai yawan gaskiya kuma Allah zai hada shi da mutanen kirki sune salihai wa shuhada'u inda rabbihim shine almubalighuna fi tasdiqi su siddiquna di sune wanda suka kai matuka a wajen gaskata Allah wa shuhada'u inda rabbihim masu shahidai wanda aka kace su a yaƙi ko kuma wani abu ya faru mutu ya zama shahidi da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya lissafa shuhada'u da yawa illa dai shugabannin su wanda aka kace a yaƙi amma dai akwai shahidai da yawa wanda ciwon ciki ya kace shahidi ne wanda ruwa ya cinye shi shahidi ne wanda gobara ta cinye shi shahidi ne ire-iren waɗannan duka shahidai ne inda rabbihim على المكذبين من الأمم لهم أجرهم سوى جنة شهيدي سنة دلادا سوى جن الله ونورهم كما أكوي حسكي سشككي أو جن الله شهيدي شي زي تاشي لوكشن دعاك كشي شهيدي أياك بدر منذ الله صلى الله عليه وسلم يشي زملوهم بكلومهم وجراههم فإنهم يبعثون يوم القيامة وجراههم تصغب دما launu damin warri rihu miskin manzala sallama ya ce kar ai musu wanka kar ai musu kar ai musu wanka kar ai musu sutura a basu da kayan da aka kace su da jinin ma duka a basu da shi a rufe su da shi a ji a binne su da shi ce za su zo ranar tashin kiyama za su zo ah, inda suka ji ciwo yana fidda jini amma wancan jinin da yake fita a lahira ba irin wannan jinin da yake fita mai zafi a nan bane a za a ganci in ka ganci kamar jini ne annabi ya ce amma kamcinsa ya fi kowane irin turare ana ake gane wannan shahidi ne lahum ajruhum wa nuruhum wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina waɗanda suka kafirce wa Allah suka ce ba su yarda da Allah ba da yake kafirai hawa hawa ne akwai wanda ba su yarda da Allah ma gaba ɗaya kwata kwata su ce babu Allah akwai kuma wanda suka ce sun yarda da Allah amma ba su yarda da annabawan Allah ba gaba ɗaya su ba ruwansu da wani annabi akwai kuma wanda suka ce sun yarda da wasu annabawa ba su yarda da wasu ba akwai kuma wanda suka ce eh, eh, sun yarda da annabawan gaba ɗaya amma sai dai mutum ɗaya ne ba su yarda da shi ba irin yahudawa da suka ce ba su yarda da annabi isa ba ba su yarda da annabi suleiman ba to akwai su ire-ire waɗannan to waɗannan duka gaba ɗayan su sunan su kafirai Ah, wa kazzabu bi ayatina suka ƙaryata ayoyi mu inji Allah addallati masu shiryarwa ala wa hadaniyatina a bisa karaitakar Allah ayoyi Allah ya riga ya saukar da su wanda suke nuna wa kowa Allah shi kadai ne ko ba komai a surar qul huwallahu ta ishi kowa qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah shi kadai ne shi ake nufi shine bauta wajen sa take dawowa kuma shi ba shi da ɗaya ba- bai haihu ba ba a haife shi ba ba shi da mai kama da shi ba shi da wani waziri ko aboki ko waye Allah dai ba shi da kowa saboda haka shi kawai kowa zai zama sa bawa ne in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk abin da yake sama da duk abin da yake ƙasa zai zo wa Allah a matsayin bawa ba zai zo wa Allah a matsayin ko dan uwa ko eh, a- abokin tarayya ko aboki ko shariki duk babu ko waziri Allah bai da su a duk wanda zai zo wajen Allah zai zo sunansa kawai bawa ne Ah, to waɗannan kafirai dukansu daga kafirai marasa ah, wanda suka ce ba su da addini ma gaba ɗaya gumaka suke bautawa da wanda suke bautawa wasu abubuwa da ma wanda ya zauna shi ba zai bautawa komai ba shi bai dama akwai Allah ba dukansu dai aka haɗa su ula'ika ashabul jahim waɗannan ma'abota shiga wuta ne annari ma'abota shiga wuta Allah ya kiyaye mu na'am اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاكر بينكم وتكاثر في الأموال وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل كمثل غيث أعجب الكفار كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتريه مصفرا ثم يكون هداما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون هداما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اعلموا أنما الحياة الدنيا الله يشيك ثاني annamal hayatu dunya ita rayuwar duniya gaba ɗayanta laibun wasa ne mara sha'awa shine laibu wasa irin na yara ƙanana wanda kawai yaro in ya ga abu yayi masa kawai zai ɗauka ko- ko ya kifar da shi ko ya karya shi ko kuma yin abin shi ne ya shi shi dai bayi da wa- wannan wa- wasan da yake yi ba wasa ne wanda zai amfani wanda zai amfane shi ba ba wasa ne wanda zai tsinci wani abu a ciki ba shine laibu wala hawun sai kuma wasa bayan mutum ya girma ya fa ya kawo hankali ya- duk abin da yake wasa da shi akwai abin da yake tunani a ciki to shine lahu laibu wasa na yara wanda ba shi da amfanin komai babu sha'awa a ciki wala hawun shi kuma wasa ne wanda akwai sha'awa a ciki idan kaga mutum babba yana wasa to akwai abin da yake tunani wannan wasa za ta bashi akwai abin da yake eh, yake hange a cikin wasan nasa wazinatun da kuma ado duniya gaba ɗayanta kayan ƙawa ne kayan ado ne inu- mutum yana so ya ashe ya fi kowa kyan sutura ko kyan fiska ko kyan gida ko kyan mota ko kyan koma- ko menene ma dai mutum ya ya she dai shi dai ya fi wani wani abu ko ya fi wasu mutane wani abu shine zina tazyinun wata fakhurun bainakum duniya ba abin da yake cikin da illa alfahari da juna wani in ya samu ya yi alfahari da wanda bai samu ba in ya je ya zauna shi ya san inda yake zaune in nan wani ba isa ya zo ya zauna a wajen ba to shi kenan hankalinsa ya kwanta muradinsa ya biya wata kasurun fil amwali wal auladi sannan kuma a yi ta alfahari da yawan dukiya jaja wani yana alfahari da yawan dukiya shi yana ganin dukiyarsa ta fita wasu mutane saboda haka anan yake alfaharinsa ah, idan eh, suka zauna za su tattauna to wani wanda bai kai su ba bai isa ya zauna a wajen ba a wani kuma yana alfahari da yaya ne sai shi ai ko ba shi da komai dai amma dai ai ya haihu ai yana da yaransa kaza ne to duk wannan kayan alfahari ne al-istinghalu fiha shagaltuwa da waɗannan abubuwa shine ake ce masa rayuwar duniya wa amma da'atu amma yin biyayya wa Allah wa ma yu'inu alaiha da abin da zai taimaka wa dan adam akan bi- bin Allah fa min umuri al-akhirah wannan duk labarin lahira ne Eh, eh, amma ibada sallah tasbihi karatun qur'ani zikiri duk abin da ake yi to waɗannan shi kuma yana taimakawa mutum abin da ya shafi lahira ne shi yana gyara lahira amma shagaltuwa da waɗancan waɗanda Allah ya faɗa a farko to su waɗannan gaba ɗaya duk wanda ya shagaltar da su ah, suna nan- suna ta shagaltar da shi suna shagaltar da shi har shikenan a ya tsinci kansa shikenan ya bar duniyar to ka masalin gai suna ajabar kufara na- nabatuhu misalin duniya kamar ruwan sama ne wanda nabatuhu tse- abinda ruwan saman ya tsirar ajabar kufara yana ƙayatar da masu noma al kufara nan ba kafira yake numi ba manoma ne azzurra a manoma ne yawa mana idan aka, aka samu yabanya ta tashi gonaki suka yi kyau to manomi in ya je ya ga gonarsa zai zauna ya, ya kalli gonarsa ya ga tafi gonar sauran mutane gaba daya to shikenan sai ya yi ta alfahari da wannan ai gona ta bana duk wajen kowa ita yake kallo a jabal kufara na batuhu annashi minhu abinda ya tsiru daga gonar yana bada yana kawata mai gona sun maye hiju ana nan ana nan gona tana girma yabanya ta yi kyau hatta fidda zangarniya hatta girma hatta, lo- hatta kai lokacin da za ta nuna in ta nuna ya yi bisu sai ta bushe wata rana sai a samu gonar ko da ba, ba girbe ta ba ta bushe karan ya bushe idan ciyawa ce ta bushe komai dai gonar ta bushe ko da ba ba ba girbe ta ba dai ba ta zama ba ta da kyan gani kamar lokacin da take da yabanya fatarahu musfarran da tana koriya car amma in ta buce sai ka ganta musfarran ta dawo ta zama yelo ta zama wani fazi-fazi a hamara ta koma ja saboda abinda kayan amfani ya riga ya gama ya gama amfaninsa sun ma ya kunu hudaman har a zo- har ta dawo kuma ta zama totuwa hudaman totuwa ma'ana abin amfanin an cire shi abin da ya saura gonar wanda ba shi da amfani ne futatan shine totuwa yad mahillu bir riyahi wanda shi za a iya barwa isko kai ba kawai su ta- su ta daukansa ko kuma a barwa dabbobi su cinye ko kuma a barwa ƙasa ta cinye Wafi- to wa- wajen nan su ne kayan duniya ƙarshen duniya kenan to shi yasa ɗan adam ma yadda gona take haka ɗan adam yake in ya tashi lokacin da ya tashi yana yaro yana nan kyakkyawa yana tafiya tafiya yana tafiya yana tafiya har ya zama saurayi ya zama da kensa da komai dinsa a hankali a hankali in ya kai wani lokaci sai ya fara yunƙonewa sai ya fara canjawa sai ya fara jikinsa gaba ɗaya ya sassake har ya dawo ba yanda yake wata rana in kaje ka ganci ba yanda yake da kuma shine wannan kyakkyawan da kake gani to yanzu babu shi babu to wannan shine kayan duniya wa fil akhirati azabun shadid akwai azaba mai tsanani a lahira akwai azaba mai tsanani ga wanda ya kafircewa Allah a duniya haka za haka duniya take al insanu yuladu fid dunya wa huwa yalabu fi sinni sigari ila sab'i sinina la'iban dan adam za a haife shi a duniya sai ya zama yana wasa a cikin shekarun ɗanƙanta ma'ana shekarun yaranta tun lokacin da aka haife shi bayan ya yi watanni daga nan zai fara eh, wasa har ya kai shekara bakwai la'iban wannan duk sunansa wasa ne mara amfani wasa ne wanda babu sha'awa a ciki ba abin da yake sa cikin wasar illa kawai ya yi wasar kawai shi ne kawai ya yi wasar ya ji daɗi in an ba shi wani abu ya karba in aka kwace ya yi kuka Ah, la'ibu sangiri laisa fi shawatun wasan yaro babu sha'awa a ciki wala shay a ba komai a ciki shi dai wasa kawai in an ce masa ya tafi ya je yi wasa sai ya ji daɗi ya taharraku fi shay'in la ya'rifuhu shi yaro karami yana motsi a cikin abu wanda bai san shi ba yana mummotsawa a cikin abubuwa wanda wannan abin bai san menene ba ma wai za ba ranka saba sanawatin idan ya kai shekara bakwai ya shtangilu bil lahabi to daga nan ne zai fara wasa ta sha'awa domin a lokacin abin da zai dauka ab- abin shi ne ya san a sai ransa yana son shi wannan abin yana, yana masa amfani ko kuma wani abu ne wanda zai dauka wanda yake gani kamar kayan ado ne a wajensa to kaga shi ma ya fara sanin wannan abin akwai amfani a cikinsa Ah, wa huwa lahu fihi sha'watun idan ya kai shekara bakwai daga nan wasu za ta koma akwai sha'awa a ciki wai za balaga wahidan wa na sanatan to daga nan daga nan har a ƙara shekara bakwai sau biyu ya kai shekara ashirin da ɗaya in ya zama shekara ashirin da ɗaya ya siru shabban sai ya zama matashi saurayi ya shangilu bi tazayyuni a lokacin kuma ado yake so ya yi wanka ya sa kaya ya fesa turare ya gyara gashi ya fita ya tafi wajen abokai to shine abinda dan shekara 21 kenan yashtangilu billahi yashtangilu bi bitazayyuni da ado a lokaci yake takama a ganci ya sa kaya mai kyau in yana da hali ya sa sutura mai kyau wanda wani ba zai iya sa irin ta ba yuhibbu zinata yana son yayi ado wal khuyala'a kuma yana son yayi yayi takama yana tafiya ma baya so ya ga kura tana tattaba shi baya so ya taba inda zai bata masa kayansa ah, ko ko takalminsa baya so kura ta taba wata fakurun bainakum har kuma ya ya zama alfahari har ya dawo idan mutum ya fita ya sa wannan kayan wani kuma ya fita da wani kaya wanda ba irinsa ba to mai wannan kaya mai kyau sai yana alfahari da wan- eh, da kansa akan wancan wanda bai da wannan kayan idza balanga samanan wa ishirina sanatan idan ya- ya ƙara shekara bakwai ya zama shekara ishirin da takwas yuhibbul fakra to a lokacin alfaharin ne zalla adon ma bai dame shi ba a a lokacin mai yiwa ya fara samun kuɗi ya fara gina gida mai kyau ya ya samu ya yi aurensa to yana ta a lokacin taƙama yake yi ma'ana a lokacin ba ado ne ya dame shi ba taƙama ce ta dame shi shine yuhibbul fakra sabu sanawatin ukharu wasu shekaru bakwai akan shekara 28 in ya ƙara eh, shekarun da zai ƙara guda bakwai akai yuhibbu takasura fil amwali wal auladi a lokacin ya fara hayayyafa tunda yayi aure ya sun fara tasowa duk yaron da ya fito ai wannan ma ɗana ne sannan kuma gashi ya fara haraka yana samun kuɗi suke yana ce to ah, in yana in yana tafiya da abokai yana cewa ai wannan shagon ma kwaran nan na saye shi wannan gidan ma ai yanzu haka ina cinikin sa a'a na sayi abu ka- fili a waje kaza to wannan aikin da dan adam yake yi kenan yabbu takasura yana sai alfahari fil amwali a yawan dukiya wal aulad da- da yawan yaya fa yabnugu khamsan wa salasina sanatan sai ya kai shekara 35 fai za balaga kam- har har shekara 35 haka yake idan ya kai shekara 35 yan bangi ayyar rukan la'iba wallaha wa zinata wa tafakura wa takasura fil amwali wal auladi wa yataju ila rabbih ya kamata dan adam in ya kai shekara 35 to a lokaci ya bai ya bar waccan wasa ta farko ta yara wanda ba ta da amfani ya bar wasa mai sha'awa ya bar yin ado da da alfahari da ado ya daina a takama ya daina yin alfahari da mutane a da dukiya da yaya ya kamata ya fuskanci ubangiji in mutum ya kai shekara talatin da biyar to ya kamata a lokacin a same shi yana karanta ƙur'ani yana salloli yana zikirori yana gaida marasa lafiya yana dai fuskantar ubangijinsa Ah, shine waya ta ila rabbihi haza balaga ashuddahu shine wanda ya kai girmansa ya kai ƙarshensa ya kai ƙarfinsa shi irin su Allah yake cewa waran ma baranga a shuddahu wastawa idan annabi ne sai Allah ce lokacin da ya kai girma ya daidaita ataina hukman wa ilma Allah ce sai in bashi annabta in bashi ilimi to annabi Yusuf haka aka yi masa da ya kai shekara talatin da da biyar shikenan ya ƙara ya zama da shida to daga nan kuma ya samu annabta ya samu girma wajen Allah maimakon girman da mutum yake ta samu a duniya ya fuskantar da shi zuwa ga Allah haza balanga shuddahu la siyama in balanga 40 sanatan balle ma in mutum ya kai shekara 40 in mutum ya kai shekara 40 to shi fa a lokacin fa huwa kazar'in ya zama kamar yabanya ko kuma kamar shuka hana hasaduhu wanda girbe shi ya kai ya kai girbi idan shuka ta kai girbi lokacin da ta kai girbi in ka zo za ka ga gonar ta yi kyau ga zanganniya ga komai ya fito ya yi kyau to ko ba girbe ba kaga daga wannan lokacin dai baya zai yi wannan gonar baya za ta yi ta yi amma dai lokacin da ta kai girbi a lokacin ba girbe ba za ka ganta gwanin sha'awa amma in aka bari ba a girbe ta ba na girbe sauran ita kuma aka batta to akwai lokacin da za ta zo mai ita in ya zo ba sai ya shige ta ba hana saduhu wa ahwalud duniya la tusawi shay'an fil akhirati duk halaye na duniyan nan ba ba komai bane a lahira in mutum ya je lahira ba za a tambaye shi wace irin sutura ka sa ba ba za a tambaye shi wani irin abinci ka ci ba ba za a tambaye shi wani irin gida ka gina ba ba za a tambaye shi wace irin mota ka shiga ba ba za a tambaye shi duk ba za a tambaye mutum wannan ba saboda babu ba su da amfani a lahira ba ba a ma lura da su abinda ake tambayan mutum me kai wani aiki ka yi wa ubangijinka waɗanne abokai kai abokantaka da su abinda ake tambaya lahira kenan qala aliyun sayyidina ali ibn abi talib karramallahu wajhahu yace yace annasu yastangiluna bid dunya wa muradun fiha khamsatu ashiya'a mutane suna shangaltuwa da duniya amma duk abin da suke nufi abu biyar ne duk abin da ake nufi a duniya duk wanda ya duniya ta shagaltar da shi abu biyar din nan shi yake bukata al ma'akalu wal mashrabu wal markabu wal malbasu wal mankahu mutum yana son abin shi mai kyau abin sha mai kyau mai sanyi wanda wani ba zai iya shan irinsa ba ga sanyi ga zaƙi da abin hawa mai kyau mota mai kyau wanda a cikin tsararsa a cikin sa'arsa ba wanda yake da irinta da sutura mai kyau wanda in ya fita ya sa wannan suturar wani ba zai iya sa irinta ba da kuma mace mai kyau ya samu mace mai kyau ya aura wanda yake ganin ko ina ne baya tsoron ya fita da ita baya tsoron ya je da ita ko ina don an ganci da ita a cikin mota alfaharinsa kenan to waɗannan abubuwa sai na aliyu karramallah waje wai su ne abubuwan da ɗan adam yake bukata a duniya yake alfahari da su ya samu abin shi mai kyau ya samu abin sha mai kyau ya samu abin hawa mai kyau ya samu sutura mai kyau ya samu mace wacce aka aura mai kyau ƙara sai na aliyu ya ce a halama ya kuru insanu al'asalu mafi daɗin abin da ɗan adam yake shi shine zuma ta fi komai zaƙi inda zaƙi ne ka sa a harshe ka ji zaƙi zuma ta fi komai ita zuma wal asalun ga idu zuba batin faƙat wannan zumar da ake sha gaba ɗayanta iya ƙarshen darajarta kacin ƙuda ne ƙuda ne ya yi kaci shi ake shi ake alfahari da shi wa sharabu wa azu ma sharabu alma'u abin sha wanda ya fi daraja a cikin abin da kowa yake sha ruwa ne shi kuma ruwa ya sabi fi insanu wal baha'imu wal duyuru wal wuhushu kullum ya sharabu ma'a shi kuma ruwa da dan adam da dabba da tsuntsaye da namun daji duk daidai suke a wajen ruwa kowa yana sha duk suna shan ruwa saboda kai kace za ka yi alfahari da ruwa shi kenan baka wuce kana daidai da dabbobi kana daidai da kifaye kana daidai da tsuntsaye kana daidai da komai ma wal markabu angala ma yarkabu al jawadu abin hawa wanda dan adam yake takama da shi a da can suna takama da doki ne a nan yanzu kuma muna takama da mota ne wa ala zaharihi qutila kasirun minar rijali dokin nan da ake alfahari da shi doki mutum nawa doki yake kashewa doki ya kada mutum ya mutu haka motocin ma mota a saye ta miliyon ɗari ta je ta yi accident ta kashe mutanen ita kuma ta lalace shikenan ta gama yayinta wal malabisu ahsanuha al hariru tufa kuma mafi kyau a cikinta ita ce al harir irin da irin wanda ake kaman gold din nan ita ce mafi kyau a cikin tufa wa huwa kadhalika ga'idu dudatin faqat ita kuma kacin tsutsa ne wata tsutsa ce take kashin wannan alharir din da shi ake hadawa ake wannan adon wal mankahu mabalun fi mabalin ita kuma mace da mutum yake takama da ita ya, ya auri mace mai kyau ya fi kowa iyalinsa ta fi kowa kyau duk abin sha'awanta shi mafi tsararsa shi a cikin mafi tsarar macen shi kenan ayu shay'in min hadha yusawi ma inda Allah tabaraka ta'ala a cikin waɗannan abubuwa menene yake daidai da abin da yake wajen Allah babu babu saboda haka idan mutum ya koma wa Allah ya bar waɗannan abubuwa ya huta la tuhawwil hadhihi al-ashya'a allati laysat bi shay'in bayna al-abdi wa bayna rabbih karka canja waɗannan abubuwa wanda ba komai bane ka canja su da abin da bawa yake samu a tsakaninsa da ubangijinsa bawa ya kamata ya shangalta da ubangijinsa wanda in ubangijinka ya baka abin da zai baka na tsakaninka da shi duk waɗannan sai ka manta su duka su za manta su in Allah ya baka wani irin zauƙi na shangaltuwa da shi Allah ya baka wata irin natsuwa sai ka ga mutum ya tara dukiya mai yawan gaske hadda mulki hadda menene hadda komai amma sai ya kwanta hankalinsa a tacari har gari ya waye shi kuma wanda ya shagalta da ibadar Allah shi kuma sai Allah ya bashi wata irin natsuwa yana natsi hankalinsa a natsi baya tunanin komai duniyar ma ba gabansa take ba to saboda haka duk abin da yake duniya ba za a daidaita shi da abin da yake wajen Allah ba zakar alqur'anu qur'ani ya ambata anna hadhihi al-ashya'a fi dunya misaluha misalun gaisi madarin nazala Qur'ani ya ce wajen abubuwa na duniya misalin su kamar ruwan sama ne ya sauka ko a karjan nabata ya fidda tsiro fa ba da zalika ya bisan nabatu bayan haka kuma tsiron ya zo ya bushe wa sara musfarran ya zama yelo mana ya bushe ya yankone ta zuruhun riyahu sai iskokai suna nan suna ta karkada shi su karkada shi nan su karkada shi nan وما ذلك في الآخرة عذاب شديد لمن أثرها على طاعة الله تبارك وتعالى in mutum ya zaɓi duniya ya bar Allah baya bin Allah ba ruwansa sallar sama ba zai yi takan lokaci ba ko kuma ma wani lokaci ba ta dame shi ba ya shagaltar da abin da ya shagaltar da shi to duk waɗannan abubuwa da Allah ya faɗa na duniya ƙarshen ta kuma ya je lahira ya haɗu da azabar Allah wa magfiratun min Allah wa ridwanun akwai gafara daga Allah akwai yarda daga Allah liman lam yusirha alaiha wanda bai zabi duniya akan lahira ba wanda ya zabi lahira yake bautawa Allah yake kusantan Allah shi kuma zai samu gafara daga zunubansa zai samu kuma yarda daga Allah wamal hayatud dunya Allah ya ce rayuwar duniya bata kasance komai ba matamattu fiha jin daɗi na duniya bai kasance komai ba illa mata'ul gurur sai jin daɗi ne na rudu eh rudun mutane ake yi Allah ne ya da ya halici mutane ya halici iblis dama kafin halici mutane ba yana nan sai Allah ya turo mutumin farko da iblis din suka sauko tare sai suka zo za su rayu tare ga iblis ga annabi adam da hawa'u to daga nan kuma shikenan shi iblis yana ta nuna wa mutane inda za su tafi yake nuna musu kamar hutu ne alhali kuma in suka zaɓi wannan abin ba hutu ba ne wahala ne نعم سابقوا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كأرض السماء والأرض وإدل للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم سابقوا ko mutane ku yi rige-rige ku yi gaggawa ku yi rige-rige ila magfiratin min rabbikum ku nemi gafarar ubangijinku wal insanu dan adam idza ammara akhiratahu idan ya raya lahirarsa ahabbal intiqala ila Allah tabaraka ta'ala zai so ya gamu da Allah duk wanda lahirarsa take da kyau ma'ana yana ibadunsa kuma ibadunsa ya san yarayinsu da tsakaninsa da Allah to ba zai ki komawa ga Allah ba saboda ya san abin da zai samu wajen Allah abu ne na alheri wa man ahabba liqa Allah ya habba Allah liqa'ahu duk wanda yake son gamuwa da Allah Allah ma yana son gamuwa da shi wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu wanda baya son gamuwa da Allah to Allah ma baya son gamuwa da shi kana malikun min al-muluki jawabirati an taba yin wani sarki a cikin sarakunan da suka gabata irin masu taurin kai din nan mana irin sarakuna azzalumai din nan arada safaran sai ya nufi zai tafiya fa qala sai yace atuni bi libasi yace a kawo masa suturar da zai sa fa kullama atahu bi libasin haqqarahu wa raddahu duk rigar da aka kawo masa shi wannan ne ce da ita zai tafiya a mai da ita baya so haka yayi ta wulakanta rigunan si yana cewa a maida su wa qala yace a tuni bi asana min haza ku kawo min rigunan da tafi suka fi waɗannan kyau a tuni bi asana min haza ku kawo min abin da yafi wannan kyau hatta atahu bi asani ma yalbasu har aka kawo masa duk cikin sutura sa ba sutura da ta kai ta kyau fala bisa sai ya sa wa qala sai yace a tuni bi marakibi a dauka kawo masa dawakansa kullama atahu bi markabin duk lokacin da aka kawo doki haqqarahu sai shi wannan doki ne da shi zan tafiya a canjo shi a kawo wani waraddahu sai ya maida shi hatta atahu bi asanin marakibi indahu har aka kawo masa dokin da yafi zuwa cikin dawakansa farakiba ya hau fa nafaka shaydanu fi qalbihi sai shaydan yayi busa a cikin zuciyarsa fa takabbara min al-kibari yayi wani irin girman kai malam ya qali ahadin qablahu girman kan da ya yi ma ba wanda ya taɓa yin irin wannan girman kan fasara yamshi ka annahu majnun sai ya zama yana tafiya kamar mahaukaci takabburan wai saboda shi saboda girman kai tafiyar ta sama baya kallon mutane ya daga kansa sama yana tafiya yana takama yana yana takawa to shikenan fara da lahu shakhsun fi dariqi sai ya gamu da wani mutum a hanya qala lahu wannan mutum ya ce masa li ilayka hajatun ni ina da bukata a wajenka ina so ka saurare ni kala sai sarkin yake cewa amma tarifu ni shin ka san ni kuwa kala sai mutum ya ce na amna san ka ana li ilayka hajatu ni dai ina da bukata ina so ka saurare ni kala sai sarkin ya ce hatta asila ila al-mahall alladhi asilu sai ka bari sai na je inda zan sauka in na sauka in yazo sai ka zo mu tattauna kala la sai mutum ya ce a ba can nake so mu tattauna ba a nan dai nake so ka tsaya mu tattauna kuna a nan nake so ƙala sai sarki ya ce a ƙuru laka la la ana la la la ana malikun la yumkinu an tunajiya ni hakaza sai sarki ya ce masa kai kai baka san ni sarki ne ba ni sarkin ne zaka tsaye da ni a hanya ka ce zaka gana da ni ai ba zai yi ka gana da ni a hanya ba ƙala sai mutumin ya ce ana ƙuru laka kalimatan khafifatan faqat to bari in gaya maka wata kalma ɗyar ƙanƙanwa kala sai sarki ya ce ƙul ka faɗe ta ka san duk gabar mutum da komai in aka ce masa za a gaya masa magana bai san wace irin magana ba yana so ya ji ta kala da sai mutumin ya ce masa bi uzuni sai ya zo har kunnensa ya raɗa masa sai ya ce masa ana malakul mauti jitu li akhudharu haka ni mala'ikan mutuwa ne na zo ɗaukar ranka ita ce ganawar ƙala sai sarki ya ce la a'a ba haka ba iya guri arjiu ila manzili wa asta idda ka bari in koma gidana in shirya a wasa idda la in ta zirni ka saurare ni ƙala la mutumin kuma shi a'a ai ba magana sauraron ka faka bida ruwa hunalika a wajen mala'ika ya ɗauki wannan sarki wasara sai mala'ikan ya tafi ya ɗauki ran wannan azzalumi ya tafi wala kiya ahadan min awliya illahi ta'ala ya haɗu da wani daga cikin bayin Allah fa qala lahu sai yake gaya wannan waliyin li ilayka hajatun ina so in gana da kai qala sai mutumin yace kulli bismillah fada mini qala sai mutumin yace ana malakul mauti ni mala'ikan mutuwa ne qala sai mutumin yace marhaba sanda zuwa qala ma intazartuka wastajaltuka mata gulu na dade ina sauraronka na dade ina neman yauce za ka zo yau Allah ya taimake ni ka zo to me zaka ce a kuzuru haka yace zan dauki ranka qala na amishi alhamdulillah khuz dauki rai qala sai ce abdu an an amhilaka fatakdiya kullu ma turidu min hawaijika sai mala'ikan mutuwa ya ce to ni zan iya saurara maka ka biya dukkan wata bukata ka da baka biya ba qala sai ce alaka zalika kana da wannan damar ka saurara mini har in in shirya qala na amishi eh ina baka dama ka shirya qala sai waliyi yace laysa li ayyu hajatin ni ba da wata bukata walakin in kana laka, laka shay'un min al-imhali amhilli atawaddawu salli raqataini wa fi sujudi akbir ruhi hunalika in dai ina da bukata ɗaya ce in kana da dama har Allah ya yadda maka in mun haɗu zaka iya saurara mini har in biya wata bukata bukatar da nake so in biya guda ɗaya ce ka saurara mini in yi alwala in yi sallah raka biyu in na ina sallah in na yi sallah raka biyu nan sujjada ta ta ƙarshe ka ɗauki raina a wajen shikenan haka kuma aka yi ya saurara masa ya yi alwala ya fara sallah ya yi raka biyu a cikin sujjada ƙarshe mala'ikar rai ya ɗauke shi shine sai na'am alfarku bainar rajulaini bambancin mutum biyun nan kaga bambancin a fili ne wannan da aka ce masa da ai ya ce ma ba za a saurare shi a hanya ba saboda shi babba ne kuma shi sarki ne ya za a yi don wulaƙanci wani ya tare shi a hanya saboda haka a bacci sai ya sauka inda zai je sai mutumin ya ce a kalma ɗaya zan gaya maka ya ce mece ce ya ce ni mala'ikan mutuwa ne daga nan ya tsorata ya ce to kai haƙuri in koma gida ya ce a ba magana haƙuri yayi babu sauraro a nan zan ɗauki ranka ya ɗauki ran kaga shi yana tsoron a ɗauki ransa shi kuma wannan da aka zo wajensa da mala'ika ya ce masa ya tambaye shi mana ya ce masa wane bawan Allah saurare ni take saurare shi ya ce kuma ina da bukata mai bukatarka ya ce ni mala'ikan mutuwa ne ya ce alhamdulillahi ai na dade ina sauraro yaushe za ka zo sai ce to me za ka ce sai ce ranka nake so in ɗauka ya ce shi kenan bismillah ɗauki amma zan baka dama in ji mala'ikan mutuwan shi wancan ya nemi dama an hana shi shi kuma wannan mala'ikan mutuwan ne yake ba shi dama zan baka dama in kana da wata bukata kowace ce faɗe ta ka je ka aikata ta sai sannan ya ɗauke ka sai ce ni ba da bukata illa in yi alwala in yi raka a biyu in na shiga sujjada ta ƙarshe ka ɗauke ni to kaga wannan bambancin a fili yake shine Allah ya ce wa fil akhirati azabun shadidun kaga ran na farkon nan in ba sa aka ba ya tafi azaba wa magfiratun min Allah wa ridwanun wannan kuma kaga ya samu gafara daga Allah da yardan Allah wa mal hayatud dunya rayuwar duniya bata kasance ba illa mata'ul gururi sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ku yi gaggawa zuwa ga neman aljanna arduha fadin aljanna ka ardi sama'i wal ardi kaman fadin sama da ƙasa ba wai tsakanin sama da ƙasa ba a girman tsakanin sama da ƙasa to girman fadin ƙasa ya fi tsakanin sama da ƙasa ƙasa da muke taka wannan fadinta ya fi tsakaninta da sama ta farko ita kuma ƙasa wacce take binta ta ninninka ta ƙasa ta uku ta ninninka ta biyu ta hudu ta ninninka ta uku da haka har ka je ƙasa ta bakwai in ka haɗa ƙasan gaba ɗayansu inda za ka ware su ka jojjona su kamar yadda ake jona tabarmai in ka jojjona su in ka je ka manna su a sama ta farko sama ta farko ta ninninka su ita kuma sama ta biyu ta ninninka ta ta uku kuma ta ninninka ta, ta, ta biyu haka har ka je sama ta bakwai to in ka hada su su ma da za ka jona su kamar yadda ake jona tabarmai ka jona gassan ka jona samman ka hada fadinsu to fadinsu bai kai gida daya a aljanna ba gidan mutum daya inda har ya shiga aljanna gidan samman mutum daya to wannan, wannan fadin bai kai gidansa ba saboda haka Allah ya ajiye aljanna a cikin ikonsa kawai ba waje ba ne balle a ce wajen zai cika ha ba wajen shika ba ne ikon Allah ne ikon Allah ba ya shika ardu haka ardi sama'i wal ardi fadin aljanna kaman fadin sammai da gasai ne amara Allah ibadahu bil musabaqati ubangiji tabaraka ta'ala ya umarci bayinsa su yi rige rige zuwa ga neman gafara da kuma aljanna alqur'anu ya'muruna bil mubadarati wal musara'ati qur'ani yana umartar mu mu yi gaggawa yana umarta mu muyi rige-rige sari'u wal mus- eh, wal mus- eh, a wajen g- eh, sauri wal musabaqat kuma yana ce mana sabiqu haza lam yaqbal taswifa wannan baya karban a sai a hankali a in an ce maka kai sauri kai kawai in Allah ya ce maka ka bi ni ko kuma da mutu yana cangalce ya damu ya damu da wani abu wanda bai zai amfane shi ba za ka ce wani ka- ka canja to take ya canja kawai wala ta'anni ba zai ce sai gobe ba to gobe za ta same ka ne ka sani wala huwaini ba zai ce a sai sai a hankali a sannu in mun tsufa za mu canja ka san za ka tsufa ko ba za ka tsufa ba balil jiddu a'a ai gaggawa ai hamzari almusabaqatu man yusabiqu ghayrahu rige rige da ake cewa wanda ya tserawa wani shine an yi musabaqa dama musabaqa ai kaman gudu ne ashe a hada tun zamanin sahabbai ana yin haka sai su ce to a zo ayi gudu a ga waya fi yin gudu da yawa duk abubuwan da suke yanzu nan an yi su a zamanin sahabbai sai dai su nasu na Allah ne wannan kuma na duniya ne shine bambancin su su waɗancan suna rige riga suna gudu su koyi gudu saboda ba mamaki yanayi ya samu mutum a wani hali wanda gudun ake bukata dama ka iya suna koyon ruwa saboda ba mamaki wata rana wani abu ya faru wanda dole sai a cikin ruwa za a yi shi ka iya ruwan ana koyon harbi saboda ba mamaki wata rana za a je yaƙi dole ana bukatar harbi ka riga ka iya wai hibbu an yasbiqahu a mutum ya tsere wa wani kuma wancan din ma da yana so ya tsere masa waya kafu an yanzu kahun gairu baya san wani kuma ya tsere masa haka zal amru haka lamari yake alaikum bil gadwati war rauhati wa shay'in min duljati haka manzo Allah sallama yace yace ina umartan ku ku yi gaggawa ku yi sammako a cikin ayyukata aikin mai kyau ku yi maraice kafin rana ta fadi ma ya zama kuna aiki mai kyau kuma da daddare ma ku samu wani lokaci ya zama kuna yi wani abu janatin arduwa ka ardi samai wal ardi khadaba bi qarri qulin nasi Allah yayi magana gorgodon hankulan mutane annama ya alaman nasu azamuhu as-samawati wal ardu abinda dan adam ya sani mafi girman sa shine sammai da kasai in an gaya mana sammai da kasai shine hankalin mu yafi dauka da wuri tunda mun ga kasa tana da yawa mutum zai gama yawa shi a sa a duniya sai ya ce masa bai kare duniyar ba in ma ka kare ta ka kare cikin teku ne baka ƙara ruwan ba ita duniyan nan wannan da muke takawa ko da muke rayuwa a kanta idan ka haɗa ta duk dama ruwa ya fi yawa a kanta inda ruwa yake ya fi inda babu ruwa inda tudu yake bai kai inda ruwa yake ba to in ka gama tudun da ruwan duka in ya so ba duka ka kammala ka wuce tekun ma e za ka iya tafiya in Allah ya baka dama har ka wuce tekun to in ka wuce tekun in ka je ƙarshe ko ta ina za ka samu wani abu kawan maciji shi ya kewaye duniya shi na ke ce masa ƙaf war ƙuranin majid to wannan macijin wanda ya kewaye duniya gaba ɗaya dukanta tana cikin wannan mana maciji ne ya kewaye kansa yana haɗe da wutsiyarsa a can inda ya haɗu sauran kuma duka faɗi ne to idan ka gama wannan kewayen sai ce maka to ka samu ƙasa ɗaya sauran maka shida a cikin ƙasai kuma nan inda ka samu ka yawata mutane ne da aljanu da dabbobi da tsuntsaye da abubuwa da ruwa to wata ƙasa kuma da za ka je wajenta inda take ba za ka ga mutum ba wasu halittu ne a wajen su kuma haka Allah ya yi su wata ƙasa kuma babu ma halitta mai rai sai gwalagwalai kawai dukiya ce zalla Allah ya zuba wajen duk ƙasar gaba ɗayanta dukiya ce ba wanda zai jaɗi ba ai ba mutane dawa mutum ne ke ɗiban ku- dukiya ko to babu mutanen dukiya ce tsantsoron zagoronta a kan ƙasar ga yadda muke rayuwa a duniyan nan gaba ɗayan mu to haka can kuma wannan dukiyar ita ce kawai a wannan ƙasar ita ma tana jira baka je ba akwai wata wata ƙasa kuma in ka je duwatsu ne zalla a wajenta ita ma baka je ba wata ƙasa kuma in ka je za ka samu yashin rairayinta yana kama da suga fari ne tsol har yana sheƙi haka ƙasar take saboda ba wanda ya taka ta ba wani ɗan adam da mai zunubi da ya taka wajen balle a canja ƙasar tana nan farinta fat haka to kowace shi da yanayin abin da Allah ya ɗora a kanta har ka gama ƙasai guda bakwai ne in ka ƙare su sai ka je ka samu ƙarƙacinsu kuma akwai bujumi wani abu Allah ya halitta kawan bujumi bujumi ne shi ke ɗauke da ƙasai nan gaba ɗayansu to wannan bujumin shi girmansa ya fi ƙasan gaba ɗayansu a kan tozon ta ma wannan ƙasar suke ka san tozon bujumi ai bai kai bujumin ba to a kan tozon bujumin aka ɗora ƙasai ɗin nan gaba ɗayansu guda bakwai shi kuma wannan bujumin sai aka ɗora shi akan wata halitta mai kama da kifi wannan halittar ita kuma sai aka zuba ta a cikin wani waje mai kama da ruwa ma'ana kaman kogi yadda kifi yake yawo a cikin kogi haka wannan kifin yake a cikin wannan kogin wannan kogin shi kuma ruwansa in ka ƙure shi kai ƙasa ka je ƙarshensa za ka samu iska ne a ƙasa ita take riƙe da wannan ruwan wannan iskar ita ake ce mata rihul ahmar ko kibritul ahmar saboda haka ta Allah da girma take tana da yawa wa illa fa mawdi'u saudil abdi fil jannati khairun min ad-dunya wa ma fiha ba don hankalin mutane girmansa bai wuce sanin sammai da kasai ba da hankalinmu ya wuce sammai da kasai da ba shi za a kwaranta mana ba yadda za ka gane duniyar karama ce ɗan adam wanda ya shiga aljanna akan ba shi in mai son rike sanda ne a duniya in yana tafiya yana rike ya sanda haka to za a ba shi irin wannan ya sandar wannan sandar da za a ba wa ɗan aljanna ya rike a aljanna girman sandar ya fi duniyar nan gaba ɗaya oi dalil lazina amanu billahi wa rasulihi an tanadi aljannan nan saboda waɗanda suka yi imani da Allah da manzannin Allah zalika fadlullahi wannan fa kyautar Allah ce abin da yasa Allah yake ƙara ayoyinsa da falalar Allah ita aljanna farar Allah ce ba abin da dan adam zai yi a duniya ya ce na cancanci a bani aljanna mutum bai isa ba in Allah ya yarda ya haɗa ka da kyautarsa da falalarsa sai kai ka aljanna amma wai kashe ai ni ma na cancanta ha ina da me ka cancanta me kai in ma kana tunanin kayi manzo Allah sallama ya bada labari wani mutum mutumin nan yayi ta bautawa Allah har ma ya roƙi Allah Allah ya ɗauki ransa yana sujjada ya bar mutane ya koma jeji a wani kogi wannan kogin akwai dutse ƙato sai ya shiga cikin tsibirin kogin akan wannan dutse yana yake rayuwa idan yana azumi idan lokacin buɗe baki yayi to kifi ɗaya zai fito daga ruwan sai ya ɗauki kifin shine abincinsa mana shine buɗe bakinsa shine sahur ɗinsa sai kuma gobe zai gasa kifin a rana sai ya ci shi to haka ya yi ta yi ya rayu da haka ibada bai zauna da wani balle a shi ya yi da wani bai zauna bai yi magana ba balle a shi ya yi ƙariya duk da abin na sabo bai yi ba ya rayu da haka kuma allah ya yadda ya ɗauke shi yana sujada da ya mutu ya je lahira sai Allah ya ce to bawa na ka je aljanna da falalata ma'ana da kyautata sai a zuciyarsa ya raya ai ibadar da ya dinnan mata kai ta kai shi aljanna sai Allah ya dawo da shi aka dawo da shi ya ce to ka raya a zuciyarka cewa ibadar da kai ta kai ta kai ka aljanna to tun da haka ne yanzu za mu auna ibadarka da kuma ni kuma ni'imomin da na baka duk abinda ibadarka na ƙara maka duk wanda ya ibada naka ninninka masa goma ne kai duk ibadar da kai ko sannu ka gaya wani na ninka maka dubu amma za mu auna da abubuwan da na yi maka da abubuwan da kai mini idan muka m- mana muka yi haka na na ɗauki abin da na yi abin da ya rage ko ƙwaya ɗaya ne na yadda ya kai ka aljanna shi kenan aka zo za a auna sai aka fara auna gani ba idon ba gani ganin da ya yi daga haihuwarsa zuwa mutuwarsa ba yana kallo ba zai daga idonsa ya kalla duk lokacin da ya ga dama yana so ya rufe idon to wannan kallon da ya yi da aka auna shi da ayyukansa sai ka samu kallon ya cinye ayyukan har ma yana neman ƙari Allah ce to kallon da na baka ma baka biya ni ba balle abinci balle numfashi balle tafiya balle magana balle gashi nan dai mutumin ya ce ya tuba Allah ya ce to a kai shi aljanna da falalar Allah shi yasa manzo Allah sallama yake cewa kowa ba zai shiga aljanna ba sai Allah ya haɗa shi da kyautarsa har ma sahabbai suke cewa har kai ya rasulullah ya ce har ni illa an tamadanillahu bi rahmatihi sai Allah ya lullube ni da rahamarsa ya lullube ni da rahamarsa nan zan shiga aljanna zalika fadlullahi shiga aljanna falala ce daga Allah yutihi man yasha'u Allah yana ba wannan falalar wanda ya ga dama wallahu shi Allah zulfalli ma abocin farala kyauta alazimi mai girma abinda ake ce masa farala kyauta Allah yana da kyauta mai yawa in ya baka kyauta babbar kyautar da Allah zai bawa dan adam a duniya ita ce imani in Allah yana son mutum sai ya bashi imani ita ce babbar kyauta hanin da Allah zai wa mutum na ƙarshe ya hana mutum imani in mutum bashi da imani shikenan an hana shi komai ma asaba
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها Mm.
إن ذلك على الله يسير ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ما أصاب من مصيبة باب وتمصيفة ذات فارو في الأرض أدور قصى بالجد بفرين نرش الروا كو منين ما ولا في أنفسكم كوكما وتمصيفة تفارو أجكنا متاني كالمرض كمرش اللافية wa faqdil waladi ko ko mutum ya rasa jajansa ko ya rasa dai dukiyarsa ko wani abu ko menene ma yake faruwa da dan adam ya sani illa fi kitabin yana nan a rubuce dama an rubuta masa abu kaza same ka rana kaza lokaci kaza yani yana nufin allahul mahfuza ko kuma allahul mahfuzi littafin allahul mahfuzu Allah ya riga ya rubuta komai abinda zai faru ma kana ma ya kono abu kaza zai faru abu kaza zai faru wani zai samu kaza wani kaza zai same shi duk yana rubuce min qabli an nabraha tun kafin a halicci musibar an riga an rubuta za ta faru ga ga inda za ta sauka kazalikan ni'imatu haka ma kyauta haka in Allah zai ni'imta wa mutum duk abin da Allah zai bashi dama yana rubuce in ya zo duniya zai samu kaza zai samu kaza zai samu kaza hatta lafiya tana nan a rubuce inna zalika rubuta komai da komai yasirun mai sauƙi ne alallahi wajen Allah hayyinun mai sauƙi ne alallahi a wajen ubangiji an yafi ala misla haza Allah ya aikata wannan ah, fa'ala zalika wa akhbara bihi kuma Allah ya aikata kuma ya bada labari na likai la ta'asau لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتيكم والله لا يحب كل مختال فخور likai la ta'asau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur me yasa Allah ya ce komai a rubuce yake saboda likaila ta asau kar ku yi bakin ciki likaila ta hazano don kar ku yi bakin ciki alama fata kuma abinda kuka rasa in ka rasa wani abu kar kai bakin ciki dama haka yake a rubuce ne dama za ka rasa shi kai hakuri wani abu Allah in kai in kai hakuri ka mayar wa Allah Allah sai ya kawo maka fiye da shi wala tafrahu kar ku yi murna ku yi ta farin ciki bima atakum abinda Allah ya baku shi ma yana rubuce dama an rubuta za a bayar ne alkullu bi qadari Allah tabaraka wa ta'ala komai yana na cikin kaddara Allah ma asabaka lam yakul li yakhdiyaka wa ma akhlaka lam yakul lam yakul li yusibaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk abin da ya same ka dama ba zai kuskure ka ba duk abin da ya kuskure ka kuma dama ba zai same ka ba wallahu shi Allah la yuhibbu Allah baya so kullu mukhtarin baya son mutum mai takama mutakabbirin mai girman kai bima otiya don abin da aka bashi fakhorin mai yawan alfahari bihi da abin da aka bashi ala nasa kan mutane yana nuna wa mutane su ba komai ba ne shi ne komai su ba su da komai shi yake da komai allah baya son haka na'am الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله الغني الحميد الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله الغني الحميد الذين سوى ما ستا كما ما سجر من كي سون يبخلون da suke rowan bima ya jibu alaihim abin da ya wajaba a kansu Allah ya ɗora wa in ya baka kaza shi kuma ya ce za ka yi kaza Allah hikima komai Allah hikima yake yin sa in Allah ya ce maka ɗauki kaza ka fitar ka ba wani ba Allah yana ba shi da ikon ba wa shannin ba a yana son ka bayar kai din ka samu wa ya murunan nasa kuma shi mutumin yana umartan mutane bil bukli da, da rowa din bihi da rowa lahum wa'idun shadidun wannan zoratarwa ne daga Allah jawabuhu mazufun an shafi jawabin shine lahum wa'idun shadidun suna da wanda yake Allah ya bashi dama kuma sai bai yi amfani da damar ba bayan bai yi amfani da ita ba kuma yake hana wanda irinsa wanda suka samu dama yake hana su amfanuwa da damar to wannan wa man ya tawalla amma ya jibo alaihi wanda ya kau da kai ya ce shi ba zai bada abin da Allah ya wajabta masa ba na zakka ne na menene fa inna Allah ya sani shi Allah alganiyu mawadaci ne baya bukatar komai wajen kowa an gairihi Allah ya wadata ga barin waninsa alhamidu Allah mai godiya ne li auliyaihi ga masoyansa masoyansa suna gode masa shi ma kuma yana gode wa ayyukan da suke masa na'am a lokacin alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah na tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya ce mutum ne yana jan mutane sallah kamar suna jami kenan na'am sai ya tuna cewa shi limamin bai da alwala shi liman din ya tuna cewa bai da alwala ana cikin sallah ne. to ya zai yi da wannan sallah ne a idan mutum yana jan mutane sallah a cikin sallah sai liman ɗin ya tuna ba shi da alwala ko kuma dama ya manta bai yi alwala ba abinda zai yi kar ya gaya kowa sai ya zare jikinsa sai ya ja wani a baya ya zo ya cika ta musu sallarsu shi dai sallarsa ta- ta bashi tun lokacin da ya tuna bashi da alwala amma su sallarsu ba ta bashi ba su ai suna da alwala a sa wani liman ya cika ta musu sallah shikenan sallarsu ta yi shi ne sallarsa ta bashi to idan ya ɗore da haka ya- ya ƙarasa sallar da haka ya san kuma sallar ta sa ya san bashi da alwala to nan ya ɓata sallarsa idan ya sanar- ya sanar da su ya ɓata musu sallah in ko bai sanar da su ba shikenan su sallar su da alwalar su suka yi ai sallar su tana nan sallar liman ce ta bashi su ta su tana nan ba ruwan su.
na a ƙarshe akwai wanda suka aiko suka ce suna buƙatar a taimaka musu da- da tajididi insha Allah na to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah muna godewa Allah tabaraka ta'ala
suna buƙatar za su karanta wata takarda ta sanarwa bismillah na bismillah a jama'a salamu alaikum wa alaikum assalam a wanda zai takarda daga ainihin kudu ɗan agaji na wannan anguwa ta mu mai albarka wanda suke kula da abin da ya shafi tafiyar da al'adun mai girma kuma ɓangaren hawa suna roƙon jama'a ko inda aka tanar wanda za a mana a ciki sai su baka in ka tashi sai ka je ka ba
kawai masu aka ya daure su ce sama kake gani idan wata ramadana ya zo sai kaga kowa yana ibada kowa yana sallah wanda da baya yi ma yana yi da abubuwan da mutum yake yi na- na asha na banza sai ya daina saboda mai an daure shaidan ɗinsa da da yake sashi yake yi to saboda haka mu yi ƙoƙari mu dage mu yi ta tanadin abin da zai amfane mu ya yi mana amfani duniyarmu da lahirarmu kuma Allah ya karɓa mana ibadunmu Allah ya yi mana albarka muna tawassuli da wannan wata mai albarka muna roƙon Allah damuwowi da suke damun ƙasar nan Allah ya ɗauke mana su Amin.
Allah ya ɗauke su Amin.
da rashe- da tashe-tashen hankula Amin.
da kashe-kashen mutane da halaka dukiyar mutane da dai abubuwa ga sunan berjek Allah ya mana maganin su Amin.
Allah ya mana maganin su Amin.
dama mutane Allah baya canja wa mutane sai sun canja inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim in kaga Allah ya canja wa mutane su suka canja to Allah mun tuba mun tuba abinda muka yi har aka aka jarrabe mu da wannan din Allah mun tuba shi kuma Allah in an tuba yana karba to Allah ya karba mana Amin.
Allah ya canja mana ah, tsarin kasar Amin.
ya gyara mana ita ya dawo mana da kwanciyar hankali ya dawo mana da zaman lafiya ya dawo mana da arziki ya dawo mana da dukkan abin da ake bukata albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da dukkan kasashen musulmai ma Amin.
Allah ya ba mu iko yin azumin wannan wata har ya kare Allah ya ba mu ikon yin ibada a cikin watan har ya kare Amin.
Allah ya ba mu yin ikon yin ibada a kowane lokaci ma ba sai watan Ramadan ba Amin.
albarka annabi sallallahu alaihi wasallama Amin.
Allah ya samu cikin wadanda yake yanta a cikin wannan wata Amin.
Allah ya bamu al- alherin duniya da lahira Amin.
Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira Amin.
duk abin da yake damu musulmi Allah ya dauke shi Amin.
duk abin da yake kawo musulmi damuwa Allah ya- ya kawar masa da shi Amin.
Allah ya bamu kwanciyar hankali Amin.
Allah ya zaunar da mu lafiya Amin.
Allah ya shige mana gaba Amin.
Allah ya jibin shi dukkan lamuran mu Amin.
abinda ba za mu iya iya wa kanmu ba Allah ya iya mana shi Amin.
albarka annabi sallallahu alaihi wasallama Amin.
ربنا آتنا في الدنيا آمين.
حسنة وفي الآخرة حسنة آمين.
وقنا عذاب النار Amin.
اللهم برحمتك أمنا Amin.
وقنا شر ما أهمنا Amin.
وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا Amin.
وانفر اللهم لنا ولوالدينا Amin.
ولأشياخنا ولمن سبقنا بالإيمان وانفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين